إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ترد شرحنا رياض الصالحين العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى يومنا ترى قوتنا سفر هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم أنا دبو دا دريهلو دا ربعين دا بير وان دا دي دا إشرون دا بير ga watan takwas miladiya na da 2023 sati da ya gabata muna cikin babi na 65 babu zikirin maut wa kasurul amur babi wanda yake bayanin ambatan mutuwa tuna mutuwa kuma da rage dogon ruhu muna cikin sharhi na hadisi na ayoyi da Allah da malam ya ambata cikin wannan babi inda Allah madaukaki yake cewa wa indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut malam ya fara bayanin wannan ayoyi da abin da suka kumsa mun karanci wa yunazzilul ghaisa malai yace wal munazzil lil ghais ya'lamu mata yanzil wanda yake sabkar da ruwa ya san wani lokaci ne zai sabka sabanin mutum za a yi hadiri ana ganin kamar tsaye ruwa sai shuɗe ba tare da yayi ruwan wannan ba wa huwa azza wa jalla huwa alladhi ya'lamu mata yanzilu al-ghayth wa huwa alladhi yunzilu Allah madaukaki shine wanda ya san yaushe ruwa yake sabka kuma shine mai sabkar da shi qala wal ghayth huwa al-matru alladhi yahsul bihi nabatu al-ard wa zawal ash-shidda gaithikin nan shine ruwan da ƙasa take fitar da tsirrai da shi kuma tsanani ya gushe wannan shi ne ake cewa gai walaisa kullu matsarin musamman gaisa ba kowane ruwa ne ba ake ce mai gaisa fa innal matara ahyanan la yaj'al Allah fihi barakatan fala tambutu bihi al-ard malai shi domin wani ruwa wani lokaci ba kodo lokaci ba ne Allah maɗaukaki ke sanya mai albarka wanda ƙasa za ta fitar da tsirrai da shi kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi wanda tsirayen Allah da mucin tsara tabbata gar shi ke cewa laisa sanatu Allah tuntu ba wai kwari bane shine a ba ai ruwa ba Allah ya kame ruwan shi yani laisal jadab Allah tumtiru ba wai kwari ba shine rishin ruwa ba muku ruwa ba bali sanatu am tumtiru wala tambutul ardu shay'an shine abinda ake cewa sanakin nan kwari shine a muku ruwa kuma kasa ta kasa fitar da tsirrai domin Allah madaukaki shi ke mata iko da umarni da wannan ruwa ya zamanto an samu fitar da tsirrai. نعم وهذا يقع أحيانا فأحيانا تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة ما لك cewa haka wani lokaci yake abkuwa so tari za a yi ruwa sai dai wannan ruwa Allah bai sanya mai albarka ba wanda ƙasa za ta fitar da tsirai wala tahya kuma wannan ƙasa ba ta rayuwa wa hadha alhadith alladhi suqtuhu fi sahih muslim mala yace wannan hadisi da na koro shi daga cikin sahih muslim innama sanatu am tumtiru fala tumbitu al-ardu shay'a falladhi yunzilu al-ghaytha huwa Allah wanda yake sabkar da ruwa shine Allah wal munazzilu lahu alimun mata yanzil kuma mai sabkar da shi masani ne da lokacin da wani lokaci ne zai sabka wa amma ma nasma'uhu fil idha'at malai yake cewa abinda muke saurare muke ji a cikin radiyuka min annahu yutawaqqa matar fil makan fulani cewa ana tamanin ruwa a wuri kaza za a yi ruwa a wuri kaza wa ma ashbah zalika da abinda ya kama da wannan fa huwa zannun bi hasbi ma yatabadaru min ihtimal al matar malai yake wannan zato ne wanda na samuwa da gwalgwadan tamanin da ake ruwa zai yi za a samu ruwa bi maqayisal jaw da ma'auni na sarari idan an auna sarari an ga yanayin shi da Allah cikin wannan sarari akwai zahi wanda zai rogazar da ruwa a gajimare ko hadiri yayi ruwa da iskan da yake tahe idan an auna an ga la'alla in an samu wannan yanayi ya tabbata to a samu ruwa kala wahiyar makayisin daƙiƙa alisahi ne wanda ya zamanto ƙwararre ya rufu na biya halil jau mutahayyi'un lilmatar aula wanda za su auna su ga yanayin a shirye yake game da a samu ruwa ko kuma a'a wa ma'a zalika fahim yukhti'una kathira malaici duk da haka kuma suna samun kurakurai da yawa kuma wannan kuskure nasu ko dai ya kasance daga al'amarin lissahi ne, lissahi ya kubce musu, ko kuma Allah da hikimar shi, lissahin da suka yi yanayi na lokaci kaza, za a samu yanayi kaza, an samu girgije kaza zai ruwa, Allah ya canza shi kahin wannan lokacin. Kala fala ya alamu mata yanzu matar illa Allah subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya san yaushe ruwa zai sabka sai Allah mai girma da buwaya. wa ya'lamu ma fil arham Allah madaukaki ya san abinda mahaifa daban-daban suka kumsa la ya'lamu ma fil arham illa Allah ba abinda ya san abinda yake cikin mahaifu sai Allah madaukaki wal ajinnatu allati fil arham laha ahwal jarirai wanda suke cikin mahaifa suna da haloli daban-daban minha ma ya'lamu yu'lam idha wujida akwai halin da ake sanin shi in ya samu walau kana al-insanu fi batni ummihi ko da dai mutum iya cikin cikin mahaifiyar shi wa minha ma la yu'lam abadan akwai abin da kuma har abada ba za a san shi ba fa kaunuhu dhakaran aw untha yu'lam wa huwa fi batni ummihi kasancewan mutum ko jariri namiji ne ko mace ana iya sanin shi a cikin mahaifiyar uwarshi cikin cikin cikin mahaifiyar shi walakinahu la yu'lam illa idha khalaqa khalaqa Allah ta'ala fihi alamatu dhukurati aw alamatu al-unusati sai dai ba wanda ya san wannan namiji ne ko mace sai bayan Allah madaukaki ya halicci alama ta mazakuta ko alama ta matantaka a nan ne za a yi cewa wannan abin da yake ciki namiji ne ko mace wa amma mata yulad kasancewar shi takamaimai yaushe za a yi shi wa hal yulad hayyan aw mayitan za a yi shi rayayye ko matacce wa hal yabqa fi dunya tawilan aw la yabqa illa muddatan qasiratan zai rayu a nan duniya tsawon rayuwa doguwar rayuwa ko kuma zai zamna ne a duniya ɗan lokaci ɗan kaɗan, wahal ya kunu ilmuhu saliha amaluhu saliha aikin wannan bawa wanda Allah wanda za a haifa zai kasance nagartacce aw amaluhu sayyi'a ko aikin shi munanna ne duk iya jariri cikin mahaifiyar cikin shi ba a sani ba wa hal yabqa nam wa hal yuhtamu lahu bi sa'adati aw bi shaqawa za a kare rayuwar shi a cika rayuwar shi da cewa dan aljanna ne ko kuma dan wuta wa hal yabsutu lahu yubsatu lahu fi rizq aw yuqaddaru alai rizqu za a yalwata mashi arzikin shi ne ko za a kumtatar da arzikin shi ne fa kullu hadha la ya'lamuhu illa Allah dukkan wannan ba wanda ya san shi sai Allah madaukai wama tadri nafsun ma za taksibu gada haka rai bata taba sanin abin da za ta girba ba gobe yani ma za taksibu fil mustaqbal abin da za ta aikata zuwa gaba fala tadri nafsun ma za taksibu hal taksibu khairan aw taksibu sharra rai bata san ba abin da za ta girba ta aikata za ta aikata ko ta samu alkhairi ne ko sharri aw ta mutu qabla ghad ko kuma wannan rai za ta mutu ne ko zai mutu gabanin gobe aw ya'ti ghad wa fihi ma yanfa'u ma yamna'u al-amal ko kuma goban ta samu sai dai kuma a samu abin da zai hana aiki na rashin lahiya ko abin da ya kama da haka wa ma ashbaha zalik fal insanu yazunnu fal insanu yazullu yazallu yaqul mutum baya gushewa iya cewa sa'afalu kaza sa'afalu kaza zan yi kaza zan yi kaza lakinnahu qad la yaf'al kuma mai yiwa tana yiwa ba zai aikata ba abin da yake cewa ya aikata fa huwa la ya'lamu ma za yaksubu gada ilman yaqiniyan bai san abin da zai aikata ba gobe ilimi tabbatacce walakinahu yuqaddir sai dai iya kaddarawa ya ce gobe na yi kaza na yi kaza yin wannan kaza zai tabbata ko ba zai tabbata ba wannan sanin shi sai Allah madaukaki wa qad takhtalifu al-umur kuma wani lokaci al'amuran suna sabawa wa ma wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kala la yadri al-insanu bi ayi ardin yamutu mutum bai san ba a wani wuri ne zai mutu hal ya mutu bi ardihi zai mutu a garinsu ne aw bi ardin ba'idin anha ko kuma zai mutu a ƙasa wadda ta yi nisa daga garinsu aw qaryatin minha aw qaribatan minha ko kuma a kusanta aw ya mutu fil bahar aw ya mutu fil jaw zai mutu cikin kogi ne cikin ruwa ko zai mutu a sarari ne doron duniya la yadri bai sani ba wala ya'lamu dhalika illa Allah ba wanda ya san wannan sai Allah madaukaki fa in kanat fa in kunta la tadri bi ayi ardin tamut idan ka san cewa baka san ba a wani wuri zaka mutu wa anta yamna'uka an tadhhaba yaminan wa shimalan kuma wannan na hana ka ka tahi bangaren yamma ko are ko gusum gabas ko gusum wa shimalan yaminan ɓangaren dama wa shimalan ɓangaren hagu fa kadhalika la ta'lam mata tamut haka nan ne baka san ba yaushe zaka mutu la tadri fi waqtin tamut baka san ba lokacin da zaka mutu hal satamutu fi sabahi aw fi masa aw fi layl zaka mutu da sahi ne ko da maraice ko cikin dare fi wastin nahar zaka rasu ne a cikin tsatsakin yini fi shahril qarib a wata mai zuwa kusa za ka mutu fi shaharil ba'id ko kuma a wata mai nisa la tadri mata ta mutu wala bi ayi ardin ta mutu baka san ba yaushe za ka mutu kuma ina da wata cikin wata ƙasa za ka mutu fa idza kunta kadhalika fa aqsir al amala idan ka kasance wannan shine halinka tabi'aka to ka karamtar da dogon guri la tamuddul amala tawilan kada ka dauki dogon guri la taqul ana shabun wa sofa abqa zamanan tawila kakkace ni wa saurayi ne zan rayu zan wanzu zamani mai tsawo fa kan min shabin ma tafi shababi bayya kilguwa saurayin da ya mutu a cikin kuruciye shi na'am wa kan min shaykhin umira kuma daiwa ka samu tsoho wanda aka ja rayuwar shi tai tsawo wala taqul inni sahihul badan wal mautu ba'id kakkace ni wa lahiya ta garau kuma mutuwa ta yi nisa kan min insanin marida bi maradin yuhlikuhu bi sur'a so tari zaka samu mutum zai rishin lahiya wanda wannan rishin lahiya za ta halakar da shi da gaugawa wa kam min insanin hasala alaihi hadith kuma da yawa za ka samu mutumin da aksidan ko hadari ya same shi wa kam min insanin mata baktatan da yawa za ka samu mutum ya mutu kwatsam lahiya lau aka ta aka kare hirar dare da shi kawai a wayi gari a ce ai wane ya mutu kala kam da yawa ne lidhalika la yanbaghi lil insani an yutila al amala dalilin haka bai dace ba mutum ya ya mika doguwan guri bal alaihi an ya'mal shi dai abin da yake kan shi yayi aiki walid dunya amaluha walil akhiratu amaluha duniya tana da aikinta haka lahira ma na da aikinta fa yas'a lil akhirati sa'yaha bi idhnillahi bi imanin billahi azza wa jalla wattikal alai sai zamanto yayi aiki yayi aiki irin na lahira kuma da imani da Allah maɗaukaki kuma da dogaro a kan shi. Fakat ƙala ta'ala tabbat Allah maɗaukaki na cewa fa'iza sha'a ajaluhum la ya na sa'atan wa la ya Idan lokacin mutuwarsu ya zo, ajalinsu ya zo, la ya na sa'atan, ba a jinkirta musu daidai da awa guda ko lokaci guda, wa la ya kuma ba a jawo ajalinsu kahin wannan lokacin kahin mutuwarsu. إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر دقيقة واحدة idan ajalin mutum ya zo to ba yanda za a yi jinkiri daidai da minti guda wala yumkin an ya taqaddam kuma ba zai gabatu ba gabanin wannan minti guda ya mutu bal huwa bi ajalin ma'dudin mahdud bal mutum na tare da ajali lokaci ma'dud kididdigegge mahdud wanda ya zama to iyakantacce لا يتقدم عليه ولا يتأخر فلماذا تجعل العمل طويلا دم منين متون زي سا دوغون غوري فالإنسان لا يعلم متى يموت ولا يعلم بأي أرض يموت وقد حدثني أحد إخواني الثقات ما ليتي متون بيسان إند زي متبا بيسان با وتكسا زي متبا تبت ɗaya daga cikin ‘yan uwana amintattu adilai sun zantar da ni’ قال إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل ce ya kasance suna cikin bulaguro zuwa hajji akan raƙumi wa kana ma'ahum rajulun ma'ahu ummuhu yamriduha akwai wani mutum tare da su tare da mahaifiyar shi iya iya jiyarta fa ta'akhkhara anil qaumi fi akhir al-layl sai jinkiri ga mutane su sauran abokan tahiya suka tayi shi dan jinkiri har zuwa ƙarshen dare fartahalan nasu wa masho wa baqiya ma'a ummihi yamruduha mutane suka tahi shi kuma ya tsaya tare da mahaifiyar shi iya jiyata walamma asbaha sara khalfal qaum lokacin da ya waye gari ya bi bayan su lam yadrukuhum bai riske su ba walam yadrik walam yadri ila aina ila aina tajahu kuma bai san ba ina suka fuskanta li'annahum fi makka domin suna makka ne يقول فسلك طريقا بين هذا هذه الجبال wannan mutum sai bi wata hanya tsakanin wa'ancan duwal watsu fa idza huwa waqifun ala baitin min sha'r min ash-sha'r sai gashi ya tsaya a wani gida wanda aka yi shi da gashin dabobi fihi adadun minan nas qalilina akwai wasu ɗan adadin mutane kaɗan fa sa'alahum aina tariqin najid ya tambaye su ina hanyar najid قالوا أنت بعيد عن الطريق سكتي كي كايني ساق مدحنيا لكن نوخ بعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك سكتي كا دركو صدر كومي كونتا كهوتا كزمنا كهوتا زام سادد كي متهدك يقول فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه يدركو صدر كومي يسبكت ما فيش يقول فما هي إلا أن اتجعت ba a gushe ba ɗan lokaci kaɗan da zaran ta ɗan kirin shingida ala hazihil ard absa wannan ƙasa qabadallahu ruhaha Allah madaukake kame ranta kaifa ja'a min al-qasim ila makka ma al-hujjaj yaya aka wannan mutum ya huto daga yankin qasim ya zuwa makka tare da alhazai wa arada Allah an yata yatiha hadha ar-rajul kuma Allah madaukake ya so ya batar da wannan mutum hatta yanzil bi hadha makan har sai ya sabka a wannan wuri la ya'lamu hadha illa Allah azza wajal ba wanda ya san wannan sai Allah madaukaki wa kadhalika aidan min fi zaman haka nan ne kuma a cikin zamani kan balagana min unasin ta'akharu qalilan faja'ahum hadithun famatu bi da yawa mutane ya sun kasance sun yi dan jinkiri dan kadan suka zo kuma wajen tahiya lokaci guda aksidan ko hadarin mota ya same su suka mutu walau taqaddamu qalilan la salimu min da dai a ce za su dan dada kadan to da sun kubuta da shi kullu hadha li anna Allah ta'ala qad qaddara kull shay wannan kuma ya kasance ne domin Allah madaukaki ya kaddara komi bi ajalin ma'du mahdud da ajali da gege fal insanu yajibu alaihi an yahtata li nafsi malam yake cewa wajibi ne ga mutum ya yi taka tsantsa da ran shi wa la yutilu amala kai ya sanya dogon guri a rayuwa wani ya ja'ala lil akhirah kuma ya sanya wannan babban gurin shi saboda lahira wa ka annahu yamutu qariba kai ka ce zai mutu lokaci dan kadan li ajali an yasta'idda laha ba dan komai ba saboda yayi tanadi yayi shiri na takamaimai saboda wannan lahira fa hadhihi al ayat kulluha wannan ayoyi dukansu ta dullu ala annal insana yajibu alaihi an yaksura al'amala cewa wajibi ne akan mutum ya takaitar da dogon guri wa an yasta'idda lil akhirah kuma yayi tanadi yayi shiri saboda gobe kiyama ina ga muna yi tsayawa anan akwai ayoyi da malayin ambata abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake da rahman shi ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك